بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata biyar ga watan jimadar akhira shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 19 ga watan ɗaya shekara ta 2021 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqad sahih wallafar babban malami al-sheikh Abdulsalam ibn Birjis Alu Abdulkarim Allah ya ji kamalin da rahamarsa. A jiya ‘yan uwa idan ba a manta ba mun shiga karatu ne cikin babin da yake bayani game da hukuncin wanda ya afka a cikin manya-manyan zunubai wanda malam ya mana bayani masu faɗi a kai daga cikin abin da malam ya tattauna a cikin wannan babi shine dukkan mutumin da ya aikata babban zunubi to babban zunubinsa bai fitar da shi daga addinin musulunci ba sai dai kuma baya ɗaya daga cikin cikakkun muminai imaninsa ya tawaya sakamakon wancan aiki da ya aikata na kabira za a ɗauke shi a matsayin musulmi saboda asalin imaninsa amma yana a matsayin fasiki sakamakon wancan aikin da ya zakewa. mun tsaya ne a daidai inda malaki cewa walam ya kharuj min al-islami bi mujarradi hadhihi al-kabirati shi mai aikata babban laifi bai fita daga cikin addinin musulunci ba sakamakon aikata wancan babban aiki da ya aikata na laifi bal qad athbata lahu al-imana barri an tabbatar masa da imani ma'auqu'ihi fi hadhihi al-kabira tare da afkawarsa cikin shi wancan babban laifin anan muka dakata insha Allah ta'ala zamu dora malai cewa bayanu dalika bayanin hakan wannan bayani da ya gabata a baya bayanin sa filla filla dalla dalla shine anna kullam min al-kufri wash-shirki wadh-dhulmi wal-fusuqi wan-nifaqi yace dukkanin waɗannan abubuwan da muka ambata na kafirci da shirka da zalunci da fasikanci والنفاق منافنتي جاءت في نصوص الشرع على قسمين dukkan nasu sun zo ne a cikin nassoshi na shari'a a rabo biyu a matsayin kashi biyu kafirci kashi biyu ne shirka kashi biyu ce zalunci kashi biyu ne fasikanci kashi biyu ne kamar yadda munafinci shi ma kashi biyu ne wannan fahimta zai taimaka maka kwarai da gaske wajen tantance abin da muka wuce a baya abinda malaki so yace shine duk inda kaji shari'a ta ta yi itlaqin kafirci ko shirka ko munafinci ko ko fasikanci ko zalunci to tana nufin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu wani lokacin sai alqur'ani ya ce zalunci yana nufin babban zalunci wani lokacin sai alqur'ani ya ce zalunci abinda yake nufi shine karamin zalunci wanda bai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ba wani lokaci zaka ji an ce kafirci a cikin nassi na hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ba ana nufin kafircin da mutum yake fita daga addinin musulunci a ce yayi dadda ba a'a akwai kafircin da yake karami saboda ka duk waɗannan abubuwan akwai al-kufrul akbar akwai al-kufrul asghar akwai shirkul akbar shirkul asghar zulmul akbar zulmul asghar nifaqul akbar nifaq haka duk akwai su gaba daya misali shine kafirci da shirka su waɗannan abubuwa ne da suke wabihani a fili karara daban da an ce kafirci ko shirka galibi an fi kawo babban kafirci mai fitar da mutum daga addinin musulunci to amma akwai ƙananan abubuwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kafirci ne amma ba fitar da mutum suke addinin musulunci ba shine malamai suka ce akwai kufrun duna kufri shi kafirci ne amma bai kai wancan babban kafircin ba misali ta shine kamar riya misali riya riya shine kai wani abu ba dan Allah ba ka aikata wani aiki ko ka faɗi wata magana ba dan Allah ya gani ya baka lada ba a'a dan neman yaban mutane ko dan neman wani daga cikin mutane ya gani ya baka wani abu na ladan duniya shine riya to aikata riya wannan menene shirka ce da Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace abubuwa guda biyu aikata su kafirci yace a suka a cikin nasaba suka a cikin nasaba da kuma kuka kukan kiyar kukan mutuwa ce duk aikata su wannan kafirci malami suka ce abinda ake nufi karamin kafirci ba babban kafirci afwan eh karamin kafirci ba babban kafirci a amma aka ce babban kafirci to shi wani shi ke fitar da mutum daga addinin musulunci hakanan zalunci idan aka ce zalunci akwai zalunci babba akwai zalunci karami zalunci babba shine zaluncin da mutum dan abin da ake nufi da zalunci da mai uwa a ka'idar larabcin aka ce zalunci shine mutum ya aje abu a inda ba muhallinsa ba wad'u shay'i fi ghairi muhalli mutum ya sanya abu inda ba muhallinsa ba to mafi girman zalunci shine ka dauki bauta wacce ta Allah ce madaukakin sarki shi shi kadai sai ka dauke ta daga wajen Allah sai ka yi ta wajen wani ka ka canza mata me gurbinta to shine mafi girman zalunci saboda haka zalunci babba shine yin shirka ga Allah madaukakin sarki fita daga addinin musulunci amma akwai karamin zalunci wanda shi bai kai mutum da fita ga addinin musulunci ba shine mutum ya zalunci kansa da kansa in aka ce mutum zalunci kansa shine abinda Allah ya ce kai ka ki ka zalunci kanka abinda Allah ya ce kai abinda Allah ya ce kar kai kuma ka aikata shi shi ma zaluncin kai mutum ya zalunci ɗan uwansa ya zalunci wanda yake tare da shi ya zalunci wanda yake kusa da shi wannan shi ma zalunci ne amma da zaluncin kai da zaluncin wani duk wanda bai kai mutum zuwa ga kafirci shi yasa idan Allah madaukakin sarki ce wal kafiruna humuz zalimuna la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wannan irin kafirci ake nufi babban ake nufi shine mu fitar da mutum daga addinin musulunci shi yasa ce wal kafiruna kafirai humu zalimuna sune azzalimai ma'ana da kafirci da zalunci na an kawo su aka hada su a waje guda duk abu ɗaya ne ke babban zalunci da babban kafirci amma Allah madaukakin sarki ce thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum me zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat Allah ya kawo su guda uku yace thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna sannan sai muka gadar da littafin mu ga bayanmu da muka zaba daga cikin bayanmu da muka zaɓa sai Allah ya ce famin mu zalimun linafsi daga cikinsu akwai mai zalunta kansa zaluncin kai irin zaluncin da ke fitar da mutum da addinin musulunci ake nufi ana ba shi ake nufi ba ƙaramin zalunci ake nufi ɗan uwa shi sa sai a gaba sai ya ce wa minhum muqtasidun daga cikinsu akwai tsaka tsakiya wanda shi bai zarme da yawa ba bai kuma shiga aikin da'ad da yawa ba amma kuma daga cikinsu wa minhum sabiqun bil khairat daga cikinsu wanda ya tsere wasa a wajen aikata ayyukan alkhairi sai Allah hada su a waje guda da mizalinta kansa da muqtasidun da sabiqun bil khairati haka nan ƴan uwa fasikanci shi ma kala biyu ne akwai karamin fasikanci akwai babban fasikanci karamin fasikanci shine zakkewa abinda Allah madaukakin sarki ya hana wannan karamin fasikanci shi kuma babban fasikanci shine fita daga da'ar Allah madaukakin sarki gaba daya dan ma'anar fasikanci a larabci shine al-khuruj min ta'atillahi ta'ala in aka ce al fusuku ko alfisku shine fita daga da'ar Allah madaukakin sarki to mutumin da ya fita daga da'ar Allah madaukakin sarki gaba daya ya zama kafiri kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa if qul lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis kana min al-jinni sai ce me fafasaqa an amri rabbi sai shedan ya fita daga da'ar Allah madaukakin sarki kaga wannan da'ar Allah subhanahu wataala da shedan ya fita daga cikinta wannan zaka ce karamin fasikanci ne irin fasikancin karamin laifi ba irin su ake nufi ba wani iri ake nufi shine babban fasikanci fita daga addinin musulunci gaba ɗaya to kaga ashe akwai karamin fasikanci akwai babban fasikanci kamar yadda kuma shi ma munafunci kala biyu ne akwai babban munafunci akwai karamin munafunci babban munafunci shine nifaqul itiqadi munafuncin da mutum ya kudirce abin a cikin zuciyarsa karamin munafunci kuma shine nifaqul amali munafunci na aiki nifaqul itiqadi shine irin munafancin da su Abdullahi bin Ubay bin Salul suka yi a garin Madina da ga Annabi kira da aminci suna tabbata a gare shi kullun suna da awartawa su musulmi ne amma kullun so suke addinin musulunci ya fadi so suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su rushe duk abin da suka sa a gaban addini ba su samu nasara a kansu ba shine a cikin ransu abin da suke so ke suna tare da su amma kuma sun kudirce haka a cikin zuciyarsu wannan abin da suka kudirce shine sai fitar da su daga addinin musulunci munafinci karami kuma shine munafinci na aiki shine irin wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada misalai a cikin hadisai da dama daga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa abubuwa guda uku wanda duk ya kasance ya siffanci da ɗaya daga cikin su to ya kasance kana munafikan khalisa ya kasance tataccen munafiki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ko guda ɗaya daga cikin mutum ya ɗauka mai da shi ɗabi'arsa to ya ɗauki wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafikai shine sai ce idza haddatha kadhaba idan mutum ya zance sai ya karya wa idza wa'ada akhlafa idan mutum ya alƙawari sai ya saba wa idza tumina khana idan mutum aka amince mishi sai ya ha'inci wanda ya amince mishi a wata rawaya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ƙara na hudu wa idza khasama fajara idan yayi husuma sai ya fajirci to duk waɗannan kun ga munafinci ne na aiki ya kasance mutum ɗabi'arsa ƙarya ce kawai abinda ake nufi da idza haddatha kadhaba ya kasance 70% daga cikin ɗabi'ar mutum haka yake kusan ɗabi'ar ƙarya ta zama masa jiki idan bai ƙarya ba baya jin daɗi duk wanda zai bada shaida akan sa za a ce wani ai makareci wani a cikin zancen sa guda goma guda bakwai daga cikin ƙarya ne to irin wannan shi ake nufi amma dan ya kasance mutum ya ɗan yi kuskure ya yi ƙarya ko ya yi ƙarya da ganganci sau ɗaya haka a rayuwarsa ko a wani lokaci da sauransu wannan baya shiga cikin irin wannan ɗabi'ar dan babu yadda za a yi mutum ɗan adam da wahala ka same shi ya ce shi bai taɓa yin ƙarya ba da yawa suka ce mutumin da ya ce shi bai taɓa yin ƙarya ba wannan ita ce ta farko don mutum da ya ce wallahi shi bai taɓa yin ƙarya ba to kace kayi guda ga ta farko na kafa dan ba za ta yi ba to amma ya kasance ɗabi'ar mutum ce haka to shine sai a ce masa haka dan kada ya kasance mutum ya kun ɗanyi abu da shi ya maka an samu kuskure ko wani abu da ya kama da haka ya maka ya ce to wani kaga ɗabi'an munafukai ce ya yi ƙarya sai mutumin da ya kasance abin ya zama masa ɗabi'a haka nan duk mutumin da ya kasance idza wa'ada idan ya alƙawari kuma sai ya saba shi ma abin ya zama masa ɗabi'a haka nan wa idza atumina idan aka amince mishi aka yi mu'amala da shi khana sai ya ha'inci abokin mu'amalarsa shi ma wannan ɗabi'a ce ta munafunci haka nan wa idza khasama duk lokacin da aka yi husuma da shi aka samu rashin fahimta hajjar sai ya fajirci sai ya wuce gona da iyaka idan aka yi masa abu ɗaya sai ya yi uku idan kai masa biyar sai ya yi ishirin to wannan fajirci ne kuma ɗaya ne daga cikin alamun munafukai to wannan munafunci ne na aiki wanda ƙaramin munafunci ne bai kai wancan munafunci ba shi babban munafunci shine irin munafuncin da Allah madaukakin sarki ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira kuma irin sa ne ke cewa inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kun ga anan wajen Allah madaukakin sarki da ya tashi da ya tashi gwama munafunci da kafirci sai sa munafunci ma a sama wato martaban munafunci wajen kafirci ta martabar kafirci shi akan kansa karfi saboda munafiki ya fi wa addinin musulunci illa saboda kafiri tsantsa kawai shi kafiri da mun kasan wannan abokin gabanka ne kai tsaye adawa yake da kai fada yake da kai so yake garushewa amma shi wannan fa ya ce a jikin ka yake kuma ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa da shi ake haɗa baki da sauran makiya wajen rusa ka kaga illar da zai maka wancan bai zai maka tunda shi a jikin ka yake shi sa ko daushe irin waɗannan mutane idan suka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani abu sahabbai suka fusata irin sayyidina Umar su Khalid bin Walid suka ce ya rasulullahi aban mu kashe waɗannan mutane sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a ku rabu da su idan na baku ku kashe su ai sai a jigi gife a rinka cewa ina kashe sahabbai na mutanen ma da suke na wani tunda ana ganin su tare da mu suna sallah tare da mu na zuwa gurare tare da su sai a ce ai namu ne su din ma da suke imani da ni ina sawa ana kashe su to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a rabu da su to wannan babban munafinci munafinci ne yan uwa mu fahimci wannan abin da kyau zai ce maka mana kwarai da gaske duk waɗannan ayyukan da aka faɗa kala biyu ne kowanne akwai karamin sa akwai babba wannan shine bayanin da malam zai mana insha Allah ta'ala a cikin wannan gaba da zamu shiga mala yace akbar akbar akwai mafi girma yukhriju min almillati wanda ke fitar da ma'abucin shi daga addini gaba daya limunafatihi asl ad-din bil kulliya saboda yana kore asalin addini ne gaba daya babban shirka babban kafirci babban zalunci babban munafinci babban fasikanci duk waɗannan abubuwan dukkanin suna fitar da mutum daga addinin musulunci ne gaba ɗaya dukkanin su mala yace wa asghar akwai kuma karami duk waɗannan abubuwan da muka faɗa akwai ƙananan su yunafi kamalan imani shi kana su ƙanana ƙananan ba sa fitar da mutum daga addinin musulunci dukkanin sai dai suna kore cikar imanin ne a cewa ne ba shi da cikar imani tunda ba shi da cikar imani ashe yana da me asalin imanin imanin nasa ne ya samu na ƙasa ya samu tawaya ina fata an fahimta yankuwa saboda haka akwai bambanci shi wancan imanin ne gaba ɗaya babu shi kuma wannan ba imanin ne babu ba a'a me babu a kamalar imanin cikar imanin shine babu malai ce wala yukhriju sahibahu minhu shi kuma irin wannan karamin manafinci da kafirci da kaza da kaza ba sa fitar da ma'abocinsa daga cikin addinin musulunci kamar yadda ka san karamin kafirci karamin munafinci karamin zalunci ba sa fitar da mutum daga aisalin ko ainihin addinin musulunci mala yace wa hadha taqsimul lisalafi radiyallahu anhu wannan rabaraban magabata na gari sune suka yi shi Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda faqad athbata habrul ummati wa turjamanul qur'an ibn abbas radiyallahu anhuma anna hunaka kufran duna kufrin mala yace hakika babban malamin wannan al'umma ta addinin musulunci kuma ɗaya daga cikin gwanaye ƙwararru wajen fassara alƙur'ani da aka sauka da manzanta shine Abdullahi dan Abbas ya tabbatar da cewa akwai kafircin da yake bai kai babban kafirci ba ina fata an fahimta shine Abdullahi dan Abbas yana ɗaya daga cikin sabon da suke da suka tabbatar da wannan aqida ta ahlus sunna wal jama'a cewa akwai al-kufru ko kuma kufrun duna kufri kafirci amma bai kai babban kafirci ba wa zulman duna zulmi zalunci bai kai babban zalunci ba wa fusuqan duna fusuqin da fasikanci amma bai kai babban fasikanci ba wa nifaqan duna nifaqin da munafinci wanda bai kai babban munafinci ba karamin munafinci kenan Abdullahi Abbas yana ɗaya daga cikin sabon da suka yi wannan a taqsimar rabarba Allah ta'ala malaici Allah madaukakin sarki sammaman da a ghairahu kafiran ya ambaci wanda ya kira waninsa ya roƙi waninsa ya bauta wa waninsa a matsayin kafiri wato malamin zai kama mana misalin inda ayoyi suka zo a cikin alƙur'ani da hadisai suka bayyana kafirci wani wajen suna nufin ƙarami wani wajen suna nufin babba kuma dukkanin su nassi to bambance su da mutum zai taimaka masa wajen hukunci akan mutane saboda kada mutum ya aikata ƙaramin munafunci kuma ka ɗora masa babban munafunci kada mutum ya aikata karamin zalunci ka dora masa babban zalunci ina fata an fahimta to malam zai kawo maka misali shine sai ya ce Allah madaukakin sarki ya ambaci wanda suka kirawo wannan suka kirayi wannan Allah a matsayin kafirai kun ga kiran wannan Allah kai tsaye menene shirka ne fita ne daga addinin musulunci gaba daya wa mushrikan haka nan Allah madaukakin sarki ya kirayi wanda ya kira wannan Allah a matsayin mushriki wa zaliman wannan wani wajen kuma sai ya kira shi a matsayin azzalimi qala ta'ala Allah ta'ala malam malam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara wanda duk ya kirayi wani Allah tare da Allah madaukakin sarki la burhana lahu bihi to ba shi da wata hujja da za ta bashi dama yayi wannan aiki na kiran wani Allah tare da Allah madaukakin sarki babu hujja alqur'ani ko hadisi da ta bashi dama ta ce ka kira wani Allah fa inna ma hisabuhu inda rabbih kadai hisabin sa yana wajen Allah madaukakin sarki zai je ya tarar da shi innahu la yuflihul kafirun sai Allah madaukakin sarki ce hakika kafirai fa ba sa rabauta ashe mai kiran wani Allah menene kenan kafiri ne ina fatan fahimta yan kuwa to kun Allah madaukakin sarki ya kira wanda ya kirayi waninsa ya bauta masa ko ya roke shi a matsayin me a matsayin kafiri wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada ka gaya musu ya rasulullah inna ma ad'u rabbi kadai ina kiran ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada bana hada shi da wani bana sanya shi abokin tarayya ga wani wajen wannan kiran da nake masa to wannan aya ma shi nuna mana cewa ashe kiran wannan Allah menene shirka ce wala ushriku bihi ahada qul ma ad'u rabbi wala ushriku ashe kiran wannan Allah menene shirka ce ita ma babbar shirka ce wannan mai fitar da mutum daga addinin musulunci wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wala tad'u min dunillahi kada ka kirayi wani Allah ma la yanfa'uka wanda ba zai iya amfanar da kai komai ba wala yadurruka kamar yadda kuma ba zai iya cutar da kai wani abu ba cutarwa da amfani duka suna hannun Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in fa'alta idan ka aikata hakan ka kirayi wani Allah fa innaka idan to haƙiƙa kai a wannan lokaci min na kana cikin azzalimai wannan wani irin zalunci ake nufi yan uwa babban zalunci ko ba karamin zalunci ba babban zalunci wal kafiruna hum zalimuna shi ake nufi anan wajen to kun ga nan ma'ala madaukar sarki ya kirayi wanda ya kira wani shi a matsayin mai azzalimi ba karamin zalunci ba babba wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi wacce ayat da muka kawo a matsayin babban fasikanci Allah madaukakin sarki ce sai iblis sai shi dan Allah madaukakin sarki ce da mala'iku ku zo ku yi wa annabi Adam sujjada tun mala'iku gaba ɗaya suka zo suka fada a gaban annabi Adam su yi masa sujjada dabbun umarnin Allah madaukakin sarki illa iblisa sai shi dan shi kadai sai ya ki kana min aljinni sai Allah madaukakin sarki ya ce shi da mai iblis ai ba a cikin mala'iku yake ba asalin sa daga cikin aljannu yake wannan aya tana ɗaya daga cikin ayar da malamai suke hujjar ita akan cewa tabbas iblis asalin sa aljanni ne dan malamai sun yi sabani mai yawa sun tattauna akan asalin iblis shi halitta sa menene to amma dai zancen da yake mafi inganci wanda nasi yake goyon bayan sa shine asalin iblis shedani ne aljanni saboda aljannu duka iyalan iblis shi sa ku ga a cikin shaɗanin a cikin aljanu iblisan sun fi yawa irinsa irinsa to amma tare da cewa a cikin shaɗanin akwai mutanen kirki akwai musulmai wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna wa anna minnas salihuna minna duna zalika kuna tara'ika qida da haka suke tusuwa suka ce muna da hanyoyi kala kala yadda muke da musulmi da kafirai haka su ma suke yadda ka san kafircin kafaran zamaninka ko kafaran da muke rayuwa da su a wannan lokaci kala-kala ne akwai kirista akwai yahudu akwai bamujusu su ma aljanan haka suke a cikin musulun ma yadda kasan akwai musulmi akwai wanda yake ahalus sunna akwai wanda yake dan bid'a akwai wanda yake dan shi'a akwai da su ma aljanan haka suke haka suke yawa yadda kaga musulma haka suke kala-kala to shedan ko kuma aljani iblis asali shine wanda yake baban su gaba daya to Allah madaukakin sarki ce illa iblisa kana min aljinni fafasaqa an amri rabbih saboda ka sai fita daga da'ar Allah madaukakin sarki ya ki yadda yayi wa annabi adam sujjada wannan fita da yi daga da'ar Allah madaukakin sarki fasikanci ne karami ko babban yan uwa babban fasikanci saboda kaga nan duk ayoyin da malam ya kawo mana gaba ɗayan su za ku ga sun kawo misali ne game da babban fasikanci ba karamin fasikanci ba sai malam ya ce fa hadha fil kufri al akbar wannan duk ayoyin da muka kawo sun zo ne don su mana bayani game da babban kafirci wa shirkil akbar da babban shirka wa zulmil akbar da babban zalunci wal fisqil akbar da babban fasikanci alladhi la yastami'u ma'ahu imanu wanda su irin waɗannan abubuwan ba sa haɗuwa da imani a waje guda idan akwai imani ba sa wajen idan akwai akwai su kuma imani baya wajen duk inda kaga babban shirka to babu imani a wajen duk kuma inda kaga babban zalunci babu imani a wajen shi ma kuma in ka ganshi a wajen to in kaga imani a wajen to su ma ba sa zama a wajen وقال الله تعالى ألم أكن شركيتي زقبال زي كامنا مثالا كنانا كنانا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سورة المائدة ألم أكن شركيتي وند دك بي hukunci da abinda Allah ya saukar ba wancananka sune kafirai ta farko kenan wancananka sune azzalimai na biyu kenan na uku wancanaka su ne fasikai ta uku ke ma'ana duk wanda bai hukunci da abinda Allah maɗaukakin sarki saukar ba kafirai ne azzalimai ne sannan fasikai ne kun ga akwai babban kafirci akwai babban fasikanci akwai babban zalunci to shin wannan babban zalunci da muna da kafircin da aka faɗa da fasikancin da aka faɗa babban ana nufin manya ne a wannan ayar ko kuma ƙanana idan kuka kalli shi inda bana ya kawo siyaƙin misalin ya kawo shi ne a matsayin mai misalin ƙanana-ƙanana ko ba manya ba to amma asalin waɗannan ayoyi duka da suka zo Allah maɗaukar sarki ya saukar da su ne akan yahudawa wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa Allah ya saukar da su ne subhanahu wata'ala akan yahudawa wasu daga cikin yahudawa mutum biyu sun yi zina saboda haka sai suka duba littafin su kuma suna da aure suka duba littafin suka ga abin da yake cikin attaurar su idan mutane biyu masu aure sun yi zina jefe su za'a yi hatta a cikin attawar abin da yake ciki kenan sai suka ce wannan hukuncin yayi tsauri abinda za a yi maka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maybe a cikin shari'arsa akwai rangwame akwai sassauci za a samu dan sassauci so da sai suka je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka je sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mata jiluna fit tawra me kuka samu a cikin at-taura suka ce a iso a cikin at-taura babu babu mutun jefewa ba wani kisasi ba jefewa idan mutun ya ji na irin wannan sai dai a tara masa mutane a masa bulala a kunya tashi a zaga da shi cikin gari kowa ya ganshi a sike shi ya ci gaba da harkokinsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku je ku zo da at-taura saboda kafa'atu bit taurati afatu bit taurati fa nasharuha sai suka zo da taura sai suka aka shimfida ta saboda aka sai aka karanto aka karanto sai da aka zo daidai ayar da take bayani game da inda Allah madaukakin sarki ya ce ayi jifa a cikin taura sai ɗaya daga cikin sunan mutum ake ce masa ibnu suriya kawai sai sa hannunsa a wajen sai sai kare sai aka karanta gaban aka karanta bayan sai aka tsallake wajen to akwai ɗaya daga cikin sabai abdullahi bin salami shi ma bai yahudi ne musulunci sai ce ɗauki hannunka ya ɗauki hannunsa kawai sai gara zamu ya bayyana shi kenan sai Allah maɗauki sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce aje a jefe su saboda haka aka je aka jefe su hadisi yana cikin bukhari da muslim marwayacin hadisin sahabin da yake rawaito hadisi ya ce shi abin da ya bashi mamaki a cikin hadisin lokacin da ake jefe su shi namijin da mace kowanne fa mutuwa zai a lokacin amma idan aka jefo dutsen zai samu mace sai ya karkato shi sai ya same shi ana jifanta yana kare mata ji ana yana kare mata ji dafa mutuwa ya shiga bada amma idan aka jefo dutsen zai same ta sai sauri ya dawo kusa da ita sai a jefe shi haka ma'ana sai ya riga ta mutuwa ke abin da yake so ke sai Allah madaukakin sarki saukar da tun daga kan inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu wal rabbaniyuna wal ahbaru bima istawfidu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawni ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قساس فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون زوا قرشي Allah barka sarki saukar da wannan ayi saboda haka sun sauka ne akan Yahudawa shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri kamar da Ibn Kathir ne ya kawo su suna gani cewa ayar ma ta takaita ne akan yahudawa to amma dai wannan magana ce marujuhiya kwarai da gaske abinda yake daidai shine Allah saukar da ayar akan yahudawa amma mu ma tana aiki akan makamai da Abdullahi da Mas'ud ya faɗa saboda ka ayar abinda take nufi shine dukkanin wanda bai hukunci da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ba ya zama kafiri ya zama fasiki ya zama azzalimi haka take to amma ga magana ga abinda Abdullahi dan Mas'udin ya faɗa yace hadhihi al-ayatu amatu fi kulli man lam yahkum bima anzala Allah min al-muslimina wal yahudi wal kuffari mutaqidan dhalika mustahillan lahu yace wannan ayar gamammiya ce game da dukkanin wanda bai hukunci da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar ba ko musulmi ne ko bai yahudi ko kafiri duk ta shafe su gaba daya ba akan yahudawa bane kadai to amma sai ce mu'taqidan zalika yana mai kudircewa a cikin zuciyarsa cewa hukuncin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba shine abin da yafi ba sai yana mai kokarin halatta wani hukuncin akan hukuncin Allah madaukakin sarki yana kokarin halatta cewa wancan hukuncin ya hukuncin Allah madaukakin sarki to wannan shine zama kafiri shine dan mashigar ko dan uzurin da irin kasashen da Najeriya zamu iya samu a yau kun ga yanzu da alƙur'ani muke hukunci ba da alƙur'ani muke hukunci ba to idan ka ɗauko wannan ayar ka ɗora mana dubba hawa mu za ta yi bakin ina fata an fahimta to amma abin ba haka yake ba sai mutumin da baya hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar sannan ya ƙudurta hakan a cikin zuciyarsa yana jin daɗinsa kuma yana ganin cewa wancan hukuncin da yake ya fi hukuncin Allah maɗaukakin sarki amma idan ƙaƙaba maka akai ta ƙarfin tsiya kamar yadda mu wanga darsa muka tun a turawa mulkin mallaka saboda ka ba mu da laifi insha Allah ta'ala amma kuma in muka samu dama damar da zamu iya dawo da shi wannan kuma dole ne sai an yi me sai an dawo da hukuncin Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yawa shi yasa kun ga ko da kokarin shari'ar musulunci da ake ta yi a shekarun baya da sauransu an yi kokari ne an yi kokari ne amma a zahiri yadda abin yake damar shari'ar musulunci ba za ta yi ba karkashin constitution duk wani masanin shari'a ya riga ya san wannan shari'ar musulunci ba za ta taɓa yiwa ba ba za a taɓa iya implementing ɗinta ƙarƙashin constitution ba ba za ta taɓa yiwa ba don kamar yadda shi kundin tsarin mulkin yake faɗa shi sakin layi kusan section na farko sakin layi na farko ƙaramin sakin layi na farko abin da yake cewa shine dukkanin wata shari'a da ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya to dole ne wannan shari'ar ta ƙasa kowace iri ce ko da alƙur'ani ne kuwa haka ba haka ba haka tsari ce ko da alƙur'ani bane amma abin da yace kowace iri ce in dai shari'a ko kuma wani tsari ko doka ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya to kowace irin shari'a ce sai dai ta kasa shine abu na farko da yake cikin tsarin mulkin Najeriya to kaga alqur'ani tsari ne hukunci ne na Allah madaukakin sarki sannan kuma ya ci karo nesa ba kusa ba da wancan tsarin to da alqur'ani da wancan wanne zai kasa kenan ina ba ta an fahimta yan uwa to su abin da suke cewa shine dole alqur'ani ya kasa shari'a Najeriya constitution wanda wasu mutane suka zo na suka tsara ya sama to kaga ta za shari'a musulunci ta yi a haka duk yadda za a baka dama da sauransu yanzu ba an yi abubuwan ba an yi shari'a musulunci wata mata ta yi zina an kama ta a zamfara an yanke mata hukuncin kisa ƙarshe aka appeal aka ƙara aka yi supreme court su supreme court ba ruwansa da wani shari'a musulunci kuma ita ce kotun Allah ya isa daga nan aka yanke hukunci shikenan sai daga ce Allah ya isa ba inda kai isa kai haka matan nan an yanke mata hukuncin kisa ta hanyar jifa tun da ta yi zina amma aka ɗauka ƙara aka kai ta aka wanke ta aka ce ai tana da dama tun da jikinta ne za ta iya ba da dama ta yi abin da ta ga dama da shi abin da ba a so shi ne a yi mata ta ƙarfin tsiya in dai ba ta ƙarfin tsiya aka yi mata ba shi kenan ba wani abu yanzu matan nan da ƙarshe ma sai labari mutane suka ji an kai ta rob an kai ta can fada fafaroma saboda kiristoci ne suka ɗauki nauyinta wata mata safi ai kowa san kissa ta anan ko abu ne da yake tsoho ba yanzu aka yi shi ba to kaga inda a ce shari'a musulunci ne a cewa an yanke mutum hukunci a ce an yanzu supreme court na ta da alƙalai guda shida ne ina ji ko guda biyar to a cikin su ba da wani musulmi za ka samu guda hudu kafirai ne guda biyu musulmi ko guda hudu musulmi guda biyu kafirai kuma kowanne yana da ikon yanke hukunci sannan babu ruwan ita wannan kotun da cewa wani akwai wani musulunci kawai kundin tsakirin kundin tsarin mulkin Najeriya take kallo sau da kawo ƙasar da take tafiya akan irin wannan tsarin da wahala a ce za a shirar musulunci a kanta amma dai waɗanda suka ci za su kawo shari'ar musulunci sun yi ƙoƙari tun da alal ƙalla mu a nan a garuruwan da ake shari'ar musulunci za a ɗan kwatanta amma dai a yi shi ɗari bisa ɗari wannan ba za ta yi ba ɗan uwa dole sai an ɗauko alƙur'ani an sa shi a gaba sannan za a yi hukunci da shi sau da haka rashin hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wannan laifi ne babba idan mutum ya kudirce hakan a cikin zuciyarsa ya yadda da hakan yana ji kuma wancan hukuncin da ake yi ya nutsa da shi ya gamsu da shi daidai ne to ya kafarta dan yana ganin wani hukunci ya hukuncin Allah madaukakin sarki amma idan kakaba bana akai babu yadda zamu to yanzu duk cikin muna san babu wanda yake jin dadin hukunci da constitution kowa ya fi gamsuwa da alqur'ani to wannan insha Allah ta'ala ba mu da laifi ina fata an fahimta yawa saboda kada wani ya dauko wannan ya samu ne cewa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun al zalimun al fasiqun diya fasikantar da mu gaba dai Allah madaukakin sarki ya samu dace malai cewa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman hakika waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci inda ma yakuluna fi butunihim naran hakika suna cin wuta ne a cikin cikin su wa sayaslawna sa'ira da sannuwa su shiga wutar jahannama Allah ya ce innal ladina yakuluna amwalal yatama waɗanda suke cin dukiyoyin marayu zulman da zalunci da zalunci wannan zaluncin da suke ya fitar da su daga addinin musulunci bai fitar da su daga addinin musulunci ba amma ya sunansa zalunci ba irin wancan zaluncin bai zaluncin bai da muka ambata a babal kafirun hum zalimuna amma kuma cin dukiyar maraya maraya menene babban laifi ne bari ma yana cikin almubiqat wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku nisanci ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci wasu abubuwa guda bakwai masu hallakar masu jefa mutum cikin wuta daga ciki sai cewa akali malil yatim da cin dukiyar maraya gashi kuma Allah madaukakin sarki yayi narkon azaba cewa innal ladina yakuluna amwalal yatama duk mutumin da aka bashi jiran dukiyar maraya ko aka bashi amanarta ya ci kwabo daga ciki to wallahi daidai yake da dauki wuta ya rinka ci a cikin sa ba bambanci wuta yake ci a cikin sa Allah madaukakin sarki ce kuma sai ya sasa a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye وقال صلى الله عليه وسلم أن نبتنا دعم تسأرة تبتا أغريشة سباب المسلم فسوق زاج المسلم فاسقنتيني وكتاله كفر kashe shi kuma kafirci ne zagin musulmi ka zagi musulmi ka dura masa ashar aka ce zagi yan uwa ka'ida ba wai ka dura mutum ashar shine zagi bane ka aibata mutum shine zagi aibata mutum ka kira shi da abin da ba shi da shi dan ka aibata shi wannan shine zagi ko abin da yake da shi din ma dan ka aibata shi wannan shine zagi amma wannan kuma kudin dima ashar wannan kuma ya fi karfin zagi ma sai da a same wani suna na da kudin dima ashar ce kaza kaza irin wannan abu da zaka ji wata ashar din da aka yi sai ka ji kanka ya dan sara wallahi ko amma za ka ga shi mai yi ko a jikinsa na'am zagin shugaba wannan ai shi da ban ma yake zagin shugaba ya fi zagin ga magarar alhaki zagin ka zagi shugaba ai daban yake da zagin wanda bai kai shugaba ba to kun ga da aka ce zagin musulmi fasikanci nuna fasikancin fasikancin da ke fitar da mutum daga addinin musulunci ba irinsa ne fafasaka an amara rabbihi ba ko akwai bambanci yawa wa qitaluhu kufrun kashe musulmi kafirci ne kafircin da ke fitar da mutum daga addinin musulunci ba irinsa bane ina fata an fahimta akwai bambanci wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan hadisi na farko da muka karanta bukhari da muslim suka rawaito shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man halafa bi ghairi llahi wanda ya rantsuwa da wani Allah faqad kafara ya kafarta au ashraka ko yayi shirka wanda duk ya rantse ba da Allah ba ko da siffofin Allah madaukakin sarki to ya kafarta wanda irin kafirci ne wannan na'am to shi ma Imam Nawawi a cikin sharhin Sahih Muslim yake cewa duk wanda ya rantse da wani Allah ya kudirce irin abin da yasa ake rantsuwa da Allah da shi saboda ganin girman Allah madaukakin sarki da darajarsa da daraja Allah maɗaukakin sarki yana ganin irin wannan game da wanda ya rantse da shi to shi ma ya kafarta amma idan rantsuwa ce kawai irin ta yau da gobe na rantse da kaza na rantse da kaza na rantse da kaza wannan bai kafarta ba amma kuma yayi babban laifi yayi karamar shirka ita ma karamar shirkar Allah maɗaukakin sarki raba mu da ita ma zai ce fa hadha fil kufr al asghar wannan duk sun zo ne akan abin da ya shafa bayani game da karaman kafirci wa shirkil asgar da karamar shirka wa zulmil asgar da zalunci karami wal fiskil asgar da fasikanci karami wa hadha yajtami'u ma'ahu al iman waɗannan abubuwan za su iya haɗuwa tare da imani akwai imani sannan kuma akwai su zaka iya samun mutum da imani a ransa amma yana karamar shirka yana karamin kafirci yana karamin zalunci yana karamin fasikanci wannan zaka iya samu kama nassa ala zalikal kitabu was sunna kamar da littafin Allah da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka nassanta haka wa ajma alaihi salafu kuma dukkanin malamai magabata suka da hakan haka wa huwa yunqisul imana shi karamar shirka ko a karamin zalunci da sauransu dukkanin su suna tauye imani ne suna rage imani ne suna kawo masa cikas da tasgaro wa yunafi kamalahu suna kuma kore cikas su abin da suke yi kenan amma su kore shi gaba daya wannan ba sa yi anan maka kawo ƙarshe wannan babu yan uwa kuma zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati bai zuwa idan Allah ya kai mu zamu tashi akan abin da ya shafi kyakkyawan kudiri game da sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته